haramar mutanen makka ya mutanen makka shi ne wajen tashi to ba kama an yi shukoki abinda baya wajabta a ce mutum ya yi harama min takalidil hade dan mutum ya ratayawa hadayarsa takalma ba za a ce shi kenan hukuncin wato muhurimi ya kama shi ba don mutum yana hukuncinka wato da zarar hadaya zuwa ga harami to wannan ba hukuncinsa ɗaya a ce ya yi harama ba ba za a ce shi dan ya aika da wannan zuwa harami shi kenan sai ba duk abin da aka ce mai harama da hajji ya bari ba ubaidullahi ya ce ya haya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ablamni muhammad ibn abi bakar ibn abr ibn hazmin ya karbo daga amratu ya abdurrahmani cewa ita ta ba shi labari cewa ziyadar na abi sufiyana ya rubuta zuwa ga aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama cewa abdullahi na abbasin ya ce wanda di ya aika da hadaya shi bai je hajji ba amma haka ya aika da hadaya ta nafila wadda yake haka din ya halatta ya halatta mutum yana zaune a gida ya aika da hadaya a yanka masa amina yadda alhazai su yadda alhazai suke amma shi yana gida bai ɗaya ba bai umra ba bai hajji ba to shi kenan zai zama duk abin da ya haramta ga alhaji ya haramta gare shi ma'ana kenan ba ya yi aski ba ba ya yanke farce ba ba ya yi duk wani abu da aka ce alhaji kaiye ba har sai an yunhar alhadib sai an soke wannan hadayar da ya aika a ziyadu da abin sufiya ne yake faɗa cewa gashi ya aika da tasa hadayar shi yasa ina so ki rubuta min da ya lamarin yake ina so ki faɗa min ya abin yake haka yadda shablan abbas yake faɗa haka ne ko ko ki umarci shi wanda na tura da hadayar abrata ta ce aisha ta ce ba kamar yadda ablamin abbasin ya faɗa ba ne lamarin ba kamar yadda ablamin abbasin ya faɗa ba ne ni ce na tifke kala'i da hadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda aka rataya ga wato hadar manzo sallallahu alaihi wasallam biya da yadda hannayena sai na maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mata ratayen da hannunsa sai na maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da ita ma'adi tare da kwana wato sanda sayyidina abubakar ya je ya haji a shekara ta tara daga hijira kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya hajjatul wada'i wanda shi sai a shekara ta goma ya je yayi amma ba abin da yake ya haramta ga manzo sallallahu alaihi wasallama daga abin da Allah ya halatta gare shi har aka soke wannan hadaya shi yasa inda shi Abdullahi Abbas yake faɗa ba haka bane wanda ya aika da wato hadaya ta na na ta na wato ta tsawuya ba tare da ya je haji ba ya iya ci gaba da komai wanda aka hana alhaji aikatawa Ubaid Lafiya min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Sa'idin cewa ya ibn Sa'idin ya ce na tambayi Amurka ya Abdurrahmani daga wanda ya aika da hadayarsa amma kuma ya zamansa a gida akwai abin da yake haramta gare shi sai ta bani labari cewa ita ta ji Aisha tana cewa wala ba ba wanda za a ce wani abu ya haramta gare shi sai wanda yake ya yi harama da hajji ya yi tarbiyya shi ne za a ce wani abu ya haramta a kansa amma zara ya aika da hadayarsa don a soke ta a makka wannan ba zai haramta masa wani abu ba wadda lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga yamin sa'idi ya karbo daga muhammad ibn ibrahim ibn al-haris taimi ya karbo daga arabiya ta ibn abdulrahman ibn al-hudairi cewa shi ya ga wani mutum wanda yake ya tsiraita abu da ake kira a raki kwai iraki a ƙasar iraq wato a ƙasar iraq ya tambayi mutane daga hukuncinsa ya me ya kawo haka Kalu suka ce da shi innahu amara bi hadihi ai abin da ya sa tsiraita haka dan yayi umarni da hadayarsa a rataya wannan ne yasa ya tsiraita daga tufafi wannan ne yasa ya tsiraita daga tufafi sai rabi'a ya ce na karbi da ablamin zubairi na ambata masa wannan abin da na gani ya ce wannan abu ne wanda kagarsa aka yi na rantse da ubangijin ka'aba ba haka abin yake ba dan mutum ya aika da hadaya zuwa makka ba a cewa wani abu ya haramta gare shi daga abin da yake ya halatta gare shi an tambayi imam malik daga wanda ya fita da hadaya ga kansa ya masa shari ya yanka tozansa ya rataya masa takalma a zulhulaifa amma shi yake yin harama har sai da ya je juhufa sai ce wannan abin da ya ban so haka ba wanda ya aikata haka bai daidai ba ai bai dace ba gare shi ya rataya wa hadayarsa takalma ko ya masa alama sai yayin da ya harama sai dai in mutumin da yake ba zufin hajji ne ya aika da hadayar shi ya ci gaba da zama a cikin a gida an taɓa imam malik ya wanda yake bai harama ba da haji ko umra ya iya fita da hadaya ya ce kwarai kuwa ba laifi da haka an tambayi imam malik kuma daga abin da aka samu bambancin bayyana tsakanin malamai a cikin minal hirami daga harama wajen rata daya daga wanda baya nufin haji wadal umra ko umra wato mutum a ce ya shiga sifar harama don kawai ya ratayawa hadayarsa takalma ya aika da hadayar zuwa makka gashi shi ba haji zai ba shi ko ba umra ba sai imam malik ya ce a namari a wajenmu wanda za mu yi riko da shi a cikin wannan shine maganar da aisha ta faɗa uwar mummune cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika da hadayarsa sannan ya zamansa ba wani abu da yake ya haramta gare shi daga abin da Allah ya halatta gare shi har aka soke hadayarsa abinda mace wadda jinin hara ya zo mata tana cikin aikin hajji za ta yi idan mace tana cikin jinin aikin tana cikin aikin hajji sai jinin haira ya zo mata to ya za ta yi Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi'u cewa Abdullahi Umara ya kasance yana cewa mace wadda take cikin jinin haira wadda ta harama da haji ko ta harama da umra wato tana nufin da ya harama da haji ko ta harama da umra sai ga jinin haira ya zo mata ita ta iya yin harama da hajjin ko umrar idan ta ga dama tana cikin jinin haira ta yi harama kuma ta yi duk wani aiki na hajji ma amma abu ɗaya ne da ba za ta yi ba ba za ta yi dawafi da ka'aba ba haka nan ba za ta yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba shi sa'ayi tsakanin safa da marwa a da abin da yasa aka ce mai haira ba za ta yi ba dan sharaɗin ingancin sa sai ya zo bayan dawafi to tunda ita ko an ce ba za ta yi dawafi ba ya zama sa'ayin ma kenan ba zai yiwu ba amma za ta halarci guraren duk da ake ibadun hajji gaba ɗaya ma'ana tare da mutane sai dai ita ba za ta yi ɗawafi da ka'aba ba ba za ta sayi tsakanin safa da marwa ba kar ta ce za ta shiga masallaci ko ta kusaci masallaci sai jinin ya ɗauke mata sai ta tsarkaka yin umra a watannin hajji Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik labari ya isa masa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umra sau uku ɗaya umrar ita ce wadda ya shekarar hudaybiya wadda kafiran makka ba su bari ya shiga ba ba su bari ya shiga makka ba sai kuma shekara mai zuwa da ya je ya rama sai kuma da ya yi shekarar jirin rana sanda wato bayan an dawo daga yakin ɗaifa ya yi harama ya shigo makka da da umra ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga shabi ibn urwata ya karbo daga mahaifinsa urwata ibn zubairi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya a musulunci bai umra ba sai sau uku ɗaya daga ciki ya yi ne a watan shawwal guda biyu kuwa a cikin zulkiyida wato ta ce rana ita ce a shawwal sauran guda biyun da na hudaybiya da na kariya da a zulkiyida ne ubaidullah ya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abdurrahman ibn harmarat al-aslami cewa wani mutum ya tambaye sai dan al-musayyabi yace daidai ne in je in umra alhali bai riga na yi hajji ba sai sai ibn al-musayyabi yace kwarai ka iya yin umra alhali ba ka riga ka yi hajji ba hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umra kafin a ce yayi hajji Ubaidullah ta min hadisi ya karba daga Imam Malik, ya karba daga Ibn Shabi Zuhuri, ya karba daga Sa'id ibn Musayyabi, cewa Umar ibn Abi Salamata ya nemi izini wajen Sayyidina Umar ya je ya umra a watan Shawwal. Sai masa izini ya je umrar. Gida Ali sannan kuma Umar ibn Abi Salama ya koma gida alhali bai hajji ba wato bari muna ji salama da inin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan matarsa ummu salama wurin da ake yanke tarbiya in an je makka da umra eh waballa ta min hadisi ya karba daga Imam Malik ya karba daga Shabib ibn Urwata ya karba daga Bayyid ibn Saurat ibn Zubair cewa ya kasance na yanke talbiya a umra idan ya shiga harami Imam Malik ya ce a game da wanda ya harama daga Tan'im cewa zai yanke talbiya yayin da ya ga ka'aba da ya ga ka'aba shi kenan sai ya daina talbiya ya ya ce an tambayi imam malik daga mutum da ya zo umra daga sashen wuraren da ake harama alhali shi mutum madina ne ko ko a daga wani waje ne yaushe ne ya dace wato ya daina talbiya sai ma malik ya ce amma wanda ya harama daga wuraren da aka yi harama wato ba wato nesa da harami inda yake nesa da harami to shi yana yanke talbiya idan ya kai harami ya ce na sami labari cewa ablamu mala yana aikata wannan shi wanda ya harama daga tanim shi a cikin harami zai ci gaba da talbiya amma da ya je wajen ka'aba ya ga ka'aba to sai ya daina talbiya saboda shi daman to inda ya harama ai dab da haramin ne da ya baro tatim ya shigo harami shi yasa in an je ba zai talbiya ba yana a nan ya zo gaba ɗaya kamar bai talbiyar ba kenan ko sai talbiyar da yayin harama amma wanda ya taho daga nesa to shi da ya shigo ma cikin harami to sai ya daina talbiya ba sai ya ga ka'aba ba yana shigowa harami sai ya daina talbiya to abin da ya zo game da tabattu'i game da lashe hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shabi sirruri ya karbo daga abdulhamin ya muhammad ibn abdulhamin al-haris ibn nawfal ibn abdul muttalib cewa ya ba shi labari ya ji sadar na abi waqas da rahakam na kaisu bin abi sufyan shekarar da muawiya da abi sufyan ya je hajji tamattu'a bil umrati ila hajji su suna ambatan yin tamattu'i da umra zuwa hajji mutum ya umra a watannin hajji sannan ya tahalluli daga gare ta ya sake harama kuma ya yi hajji rahakun kaisin ya ce ai ba wanda zai tamattu'i ba wanda zai umra a watannin hajji ya zo kuma ya hajji sai wanda bai san umarnin Allah ba sai sa'adu ya ce kai wannan magana ta ka bace dace ba ya dan dan uwana sai rahaku ya ce to ai ga shi Umar ibn al-Haddari yayi hani daga wannan sa'adu ya ce ai ko ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mut'a mu ma mun yi mut'a mun yi tabattu'i tare da shi wato mut'a ta aure ita ce wadda aka haramta ta ilayen milkiyamati amma mut'a ta haji ko wanda aka kira ta matu'i shi yana nan ilayen milkiyamati kenan shine malamai suke cewa wato hadin da sai na umar ya daga gare shi wani ijtihadi ne nasa wanda ba lallai a bi shi akai ba wa da sani a malik bai da an hadisi ya karbo daga imam malik daga sadaka ta bin yasarim daga abdan umara abdan umara ya ce wallahi ya ce na yi umra kafin hajji amma an ya so in ba da hadaya tunda a sannan dole hadaya ta hau kaina ya fi soyuwa zuwa gare ka ne daga a ce in je umra bayan hajji a cikin watan zulhijja ya zama ba sai na ba da hadaya ba ta yi shablan umar abin da ya sa ya faɗa haka ko dai don dacewa da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa ya zama kenan a domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa duk wanda ba su taho da hadaya ba sanda ya zo hajjatul wada'i duk mata su yi suka yi tamattu'i inda suka zo makka suka yi umra shi kenan suka yi taluli sai daga bayan takwas suka yi harama suka fita tare da shi zuwa mina kaga ya umarci su sun yi tamattu'i kenan shi yasa yake to ya fi daga a ce ya bar tamattu'in in ya so in ya gaba aikin haji ya umra a watan zulhijja ya zamo ba hadaya a kansa ko kuma dan cewa ai idan ya tabbata yin hadaya za ta wajaba a kansa shi kansa wannan ba da hadayar ai karin lada ne ya fi ga wanda shi bai yi yadda zai zamo dole a kansa ya ba da hadayar ba Ubaidullah Shamin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abdullah ibn Dinari ya karbo daga Abdullah ibn Umara Abdullah ibn Umara ya kasance na cewa wanda ya je umra a watannin hajji a watan Shawwal ko Zulqa'da ko Zulhijja kafin ya je ya haji sannan ya ci gaba da zama a makka har haji ya iriske shi za a ce ya yi tamattu'in idan dai ya yi haji wajibi ne a kansa ya ba da abin da ya sauƙaƙa gare shi na daga hadaya raƙumi ko saniya ko rago ko akuya idan bai sami iko ba to sai azumin kwana uku yana cikin aikin haji a kwana bakwai kuma idan ya dawo imam malik ya ce amma fa inda ake cewa hadanar ta hau kansa idan ya ci gaba da zama har lokacin hajji sannan ya yi hajji da a wannan shekarar ba tare kuma da ya fita ya je wani waje inda yake ya kai nisan garinsu ba imam malik amma idan da da ya yi umra ya yi umra a watan shawwal sai ya koma gida bai koma makka ba sai daga bayan nan ya komo ya haji to wannan ba za a ce sai ya ba da hadaya ba ko kuma ya fita ya tafiya daga makka wadda yake ta kai nisan garinsu to tsari malik imam malik ya ce game da mutum daga mutanen makka da ya koma zama a wani waje ba makkan ba ya zauna a wani gari daban ba makka ba sannan ya zo yana mai umra a watannin haji sannan ya zauna a makka bayan ya yi umrar har ya harama da haji daga makka za a ce ya yi tamattu'i hadaya ta waje ba a kansa ko ya azumi idan bai sami hadaya ba cewa shi ba hukuncinsu ɗaya da mutanen makka ba ko da yake asalinsa mutumin makka ne amma tun da zamansa ya koma wani gari a ya zama kamar ɗan wani gari ne an jama'i imam malik daga mutum daga wani mutanen makka da ya shiga makka da umra a watannin hajji alhali yana nufin cewa in ma ya gama zai ci gaba da zama a makka ne har ya fara da hajji ruwa za a ce shi mai tabattu'i ne na ya ce kwarai kuwa mai tabattu'i ne shi dinnan mai tabattu'i ne ba tafiyar su ɗaya da mutanen makka ba wato a mutamattu mutamattu din za a ce mubtada ne kowa kuwa ya zama fa'ilinsa ya zama fa'ilinsa wanda ya tsare daga matsayin daga labari ta yi kuma a nan a ce huwa din shi ne mubtada mutamattu labari sai na sayo da yake faɗa fi mufradin wa nahwihil amrani kar da sayyidi ya faɗa a cikin farida fi mufradin wa nahwihil amrani kar to wadansa wa misal ahli makkata shi ba kamar mutanen makka bane ko da yana nufin ya ci gaba da zama wannan kuwa domin ya shiro makka alhali shi ba cikin mutanen makka hadaya ko azumi suna gaba ne akan duk wanda yake ba daga mutanen makka ba wannan mutum yana son ya zauna yana nufin wato in an gama hajjin ma zai ci gaba da zama a makka amma kuma wannan zuwansa kenan bai san shawarar da zai sake ba bayan wannan ta yi ana gama aikin hajjin kuma ya fasa shawarar zama a makka sai yasa aka ce dole sai ya ba da hadaya shi ba mutumin makka ba ne bari ta min hadisi ya kabo daga imam malik ya kabo daga yana sa'idin cewa ya ji sa'idan da musayyab yana cewa wanda ya umra a watan shawwal ko ya je umra a watan zulgida ko a watan zulhijja sannan ya zauna a maka har haji ya riske shi to za a ce ya yi tamattu'i inda ya yi haji a wannan shekarar dole ne ya bada abin da ya saukaka a daga hadaya wanda bai sami iko ba akan hadayar to sai azumin kwana uku ana cikin ayyukan hajji sannan ya kwana azumin kwana bakwai in ya dawo daga aikin hajjin mala jin fi tamatu abinda jinin muta tamatu iba waje ba a cike imam malik yace wanda ya umra a watan shawwal ko ya umra a cikin watan zulqa'da ko a watan zulhijja sannan ya koma gida wajen iyalinsa amma kuma ya zo ya hajji a wannan shekarar bayan ya koma gida ya sake dawowa maka ya hajji to ba a cewa hadaya ta wajaba a kansa a domin hadaya ta wajaba ne akan wanda ya umra a watannin hajji sannan ya ci gaba da zama a makka har tsaye hajji sannan ya hajji dukkan wanda yake ya yanke zuwa makka daga ma'abuta sassa ya mai da ya tafi zauni sannan ya umra a watannin hajji sannan ya fara da hajji ya harma da hajji daga makka to wannan ba za a ce shi ma ya tafi tuhi ba ba za a ce sai ya ba da hadaya ba ba za a ce sai ya yi azumin da ake yi in ba samu hadaya ba tafiyar su daya da mutanen makka matukar da yana zaune a cikin makka shi yasa kenan a ce asali abin da yasa aka shar'anta a hadaya ga wanda ya tamattu'i saboda ana so ne mutum ko ana nema ne mutum ya tafiya don umra ya tafiya ta musamman don ya umra sannan ya tafiya ta musamman don ya haji shi ko wanda ya tamattu'i ya rage wa kansa tafiya ɗaya ne to amma wanda yake ya yi umrar kamar a shawwal ko a zulkida ya dawo garinsu ya dawo kasarsu daga baya kuma ya je haji ai shi ya yi tafiya biyar shi yasa ya yi tafiya biyun da ake bukata ba za a ce sai ya ba da hadaya ba su ila malikum an tambayi imam malik daga wani mutum daga mutanen makka da ya fita zuwa ribadi wato tsare kan iyakar musulmi ko ya fita zuwa ta tafiya daga tafiye-tafiye sannan ya dawo makka alhali manufarsa ya ci gaba dai da zama a makka yana da iyali a makka ko aula ahli na mubiya ko bai da iyali a ita ya shigo ta da niyyar umra a watannin hajji sannan ya fara da hajji umrar da ya shigo da ita ta zamo ya yi ta ne daga miƙatin annar sallallahu alaihi wasallam rana ko ƙasa da shi man kana la tilkal halati wanda yake bisa wannan halin za a ce ya yi tamattu'i ko kuwa imam malik ya ce ma alal mutabatti abinda ya wajaba bisa bai tamattu'i daga hada ko azumi bai wajaba ba a kansa wannan kuwa domin ubangiji tabaraka wata'ala ya ce a qur'ani hadayen nan da aka wajabta ko azumi ga wanda bai samu ba yana kan wanda iyalinsa ba su zamo mahalarta masallaci mai alfarma ba malamai suka ce alihi din ana nufin kansa jami'in abin da ya zo matattarin abin da ya zo game da umra ubaidullah jami'in hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga subai barara a rikar ibn abdurrahman ibn hazmi ya karbo daga abi salih sammani ya karbo daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ai umra har a sake zuwa ai wata umrar to wannan umrar ta kankare duk abin da aka aikata tsakanin su na daga sabo haji wanda yake mana garci wanda aka yi shi daidai ba wani sakamako da mai yin sa zai samu in ba aljanna ba aljanna ce sakamakonsa ubaidullah ta min hadisi ya kama daga imam malik ya kama da sumayyu bararren abin karim na abdurrahmani cewa ya je a baba karim na abdurrahmani yana cewa wata mace ta zo zuwa manzana sallallahu alaihi wasallama ta ce ta da hasu lil haji ni na yi shirin fita haji sai wani abu ya afku gare ni wanda ba zan iya zuwa ba manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ai tun da bata samu hajjin ba ki je ki umra a watan ramadan domin yin umra a cikin watan ramadan kamar hajji ne wa kamar hajji ne lada kamar an je hajji ne wato shi wannan hadisin ya zo mursali a nan a muwadda sai dai wato ya zo a zahirinsa sai dai ya inganta cewa shi abubakar bin abdurrahmani ya ji hadisin ne daga ita wannan matar ya ita koko da yake an kawo ta mufama amma tun da yake sahabiya ce a ba wannan bai cuci hadisin ba ibhadin bai cuci hadisin ba a sashen hanyoyin hadisin an kira ta ummu sinani a wani a wancan ko aka ce a ummu ma'akilin ko ummu ma'akilin wanda haka din ya fi shuhura to da wato abin da ce amin hadisi ya karbo daga imam malik wato ita hajjin da bata samu ba babban hajji ne don ko hajji ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama san da manzon Allah ya dawo daga hajjatul wada'i shine matan nan ta zo take tambaya ya rasulullah na yi ne ni ma da ni za a yi hajjin nan shekarar nan amma kuma wani abu ya samu ya hana ni manzon Allah ce to ki bari in ramalan ya zo ki je ki haɗi ki umra sai zama kin samu lada kamar ladan hajji to wato an ce rashin lafiya ne a sashen hanyoyin hadisi an ce rashin lafiya ne ya same ta to wadda sani an maliku bai lati amin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u ya karbo daga abdullahi umara cewa sai da ramar ramar haddabi ya ce ku ringa rabe tsakanin hajjin ku da umrar ku wannan ya fi cikawa ga hajjin ɗayan ku ya fi cikawa ga umrarsa shi ne umra ba a watannin hajji ba wato kada ya tamattuye Ubangiji ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik labari ya isa masa cewa sai na kwana ana afana ya kasance idan ya fita yin umra an rahi da ce so da ba a sauke sirri ma daga taguwarsa har ya dawo yana zuwa dawati zai yana dawati ya sa yi aske ce ya wuta taguwarsa ya dawo ko sirri ma bai sauke mata ba ba ya tsayawa zama a mata ba ya zama sai ya kwana umra kawai yake zuwa yi imam malik ya ce umra sunna ce ba mu san wani ba a cikin musulmi da ya rangwame a cikin barinta bari shafi'awa ma sun sun ce wajiba ce imam malik ya ce amma fa ni ba na ganin ga wani ya ce zai umra a shekara a maimaice wannan yana cikin abin da masabar malikawa ta bambanta da sauran masabobi sauran masabobi suna ganin yin umra a shekara mai mece daidai ne amma masabar malikawa suna ganin a'a umra ɗaya za a yi a shekara a bari sai ba da a sake wata imam malik ya ce a cikin mai umra da ya sadu da iyalinsa cewa hadaya ta waje ba a kansa a cikin wannan da wata umrar kuma zai fara ita wannan umrar bayan ya karasa wadda ya bata wadda ya bata din dole sai ya kai ta har karshe sannan kuma ya sake harama da wata ya harama kuwa daga inda ya harama da umrarsa wadda ya bata shi yasa in ya harama daga zuru laifa dole sai ya dawo zuru laifa zai yi harama ya fa yazo ya yi harama daga wajen da yake ya fi nisa daga miƙatinsa kamar ma mutumin nan ne to je daga zuru laifa ya harama daga umrar kaga zuru laifa ta fi nisa daga juhufa alaysa alaihi an yuhrima ba mun ne kaji a kansa sai ko ya harama min illa min kati daga miƙatinsa sai zo juhufa ne harama Imam Malik ya ce wanda ya shiga Makka da Umra ya dawafi da Kaaba ya sa yi tsakanin safa da marwa alhali yana cikin janaba a ko yana bai da alwala sannan ya sadu da iyalinsa sannan ya tuna shi san da ya zo makka ya mance yana da janaba ko bai san yana da janaba ba ko ya mance bai da alwala sai ya gama aikin umra ganin ya gama aiki umra kuma can zai sadu da iyalinsa sai bayan ya sadu da iyalinsa sai ya tuna ashe yanda ya dawafin nan ma ba daidai bane don ko yana cikin janaba ko bai da alwala yace abinda zai a wannan fanin sai ya wanka ko ya alwala sannan ya koma ya dawafi da kaba ya sa yi tsakanin safa da marwa sannan kuma ya je wata umrar kuma ya ba da hadaya irin wannan ne ke waje ba bisa mace idan mijinta ya sadu da ita alhali tana cikin harama da haji ko umra imam malik ya ce amma ayyo umra daga tan'im fa innahu lamarin da sha'anin la ya ta'ayyanu a ce ai harama daga tan'im ba dole bane man sha'a an ya haruja min al-harami wanda ya so ya fito daga harami sun wato ya harama daga su bai hurin sannan ya harama fa inna zalika bizum anhu wannan ya isar masa insha Allah in Allah ya so daga ko ina aka yi harama ya isar ba sai lalle daga tan'in ba ba sai lalle daga masajidu Aisha ba sai dai abin da ya fi ai harama daga miƙatin da manzon Allah ya ɗeba wato shine tan'im din wanda shi manzon Allah ya ce Aisha ta je ta yi harama ko ku abin da yake ya fi nisa ma daga tan'im auren wanda yake cikin harama ubaidullah ce ya haya wato mai harama da haji ko umra ya yi aure yana cikin haraman nan ko ba ya yi ba to ya haddasani ya haya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ruya tafi abi abdurrahman ya karbo daga sulaiman bin yasari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki a barati da wani mutum daga mutan Madina suka auro masa maimuna yar halin alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Madina tun kafin a ce ya fita ashe ya aure ta ne yana halin bai harama ba sabanin hadisin Ibn Abbas wanda Buhari da Muslim suka ruwaito wato عن ابن عباس روى الشيخاني تو نكاح ميمونة وهو مهرم تو رجه إذا الأخير ليس يؤلم نكاح ميمونة وهو مهرم عن ابن عباس روى الشيخاني ما لأبي راتي زور جهاني عند شعب لا تنفوجو يكاو عن إصباح الراوي كون da sani an malik ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi ya karbo daga nabi ibn wahab dan uwan banu abdullahi cewa marabna ubaidullahi ya aika zuwa aban ibn usmana alhali abanu asan nan shine amirul haji alhali suna cikin harama ne ina nufin daura auren dalhatu bin umari in daura masa in aura masa yar shebatu dan jubairi ina son kai ma ka zo wajen daura auren amma da yace masa wannan ba daidai bane yace na ji usman ibn affan yana cewa ya ji mahaifinsa yana cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya harma da haji ba daidai bane aure ba daidai ne daura auren wani ba ba daidai ne ce zai nemi aure ba Dubai Latarin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Dawud ibn Husaini cewa a baga dafana dan dari filmurri ya ba shi labari cewa a ba mahaifinsa shine darifo ya auri wata mace alhali yana cikin harama sai murna ta biyar rabin auren yace auren bai ba wani lasarin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga imam na fi cewa dan umara ya kasance yana cewa mai harma da haji ko umra ba daidai ne ya aure ba ba daidai ne ya nemi aure ga kansa ba ko ga waninsa Ubaidullah Shamin hadisi ya karbo daga Imam Malik. Labari ya tsawo Imam Malik cewa sai damar Musayyib da Salim da Abdullahi da Sulaiman da Salim an tambaye su daga hukuncin yin aure ga wanda yake cikin harama. Suka ce ba daidai ba ne mai harama ya aure ga kansa ko ya daura aure ga wani imam malik ya ce a cikin mutum wanda yake cikin harama wannan za a iya sa kome da iyalinsa in ya ga dama idan yana cikin idda daga gare shi shi yasa nan yana cikin gurin da kome ya bambanta da sabon daure sabon aure an ce kusan gurare da yawa wanda duk zai kome sai wanda yake da damar aure to amma akwai waje biyar wuri biyar kadai wanda aka ce wannan kome ya halatta amma sabon aure bai halatta ba yasa nan kome ya bambanta shine mai mutasar ma ya fara gabatar da shi ko yartaji'u faslun yartaji'u man yankihu wa in bika ihramin yartaji'u man yankihu wanda duk yake da damar aure shi ke da damar kome da matarsa wa in bika ihrami illa ya ka ko da kama yana cikin harama da haji ko umra wanda sannan bai da damar ya daura sabon aure amma idan ya saki matarsa kafin ya haraman nan tana cikin idda ya samu ya kome da ita sai kuma wanne sai bawa bawa bai da damar ya aure ba da izinin mai gidansa ba amma saki matarsa saki rage ko mai gidan ya ce kakka dawo da ita ya iya dawo da kayansa kuma in ya dawo da ita ta dawo ko mai gidan bai yadda ba sai mara lafiya ko mara lafiya ya saki matarsa ba wato rashin lafiya ya bai same shi ya iya kome da ita amma bai da damar ya aure ta bai da damar ya auri sabuwar mace to in ba ta gama idda ba in ba ta gama idda ba zara kome ba daura aure sabo ba to ijamatul muhrimi a yin kaho ga wanda yake cikin harama da haji ko umra Wadda ta min hadisi ya karba daga Imam Malik ya karba daga Ibn Sa'id ya karba da Sulaiman ibn Yasari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita jama'a yayi kaho alhali yana cikin harama yayi kahon sama da barbishin kansa alhali yana gudu ake kira lahayayi jamalin wani waje ne da yake kan hanyar makka a ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nasiru ya karbo daga abdulhamid umara abdulhamid umara ya kasance yana cewa ba daidai ba ne wanda ya harma da haji ko umra ya kaho sai fa idan ya ɗauro haka ɗin ta ɗauro imam malik ya ce ba dai ba ne wanda yake ya yi harama da hajji ko umra ya ce zai kaho illa min raruratin sai fan ɗaurowa ta ya rashin lafiya ce ko wani abu ne ya same shi wanda in bai kahon ba zai fada wani garari to sannan sai ya kahon da alam na sun tashi ma ya juzu lil muhrin akluhu min as-sayr ko na jama'a abin da yake akwai ana nan ana bin sa duk sanda ya samu dama a wajibi ne a kan sai zai gyara duk sanda ya samu dama cewa ai yanzu ya zamo zuwan sai an kashe kuɗi masu yawa haka din bai sare da wannan hukuncin ba yayin yin layaka wanda bai da iko shikenan ana bin sa sanda duk ya samu dama ya zama wajibi a kansa ya koma ya gyara to ya ba fidiya ba ce ya ba da fidiya ba to tun inda da larura ne to ba ba sai ya ba da fidiya ba inda yake yayi ba da larura ba shine za a ce sai ya ba da fidiya to to bismillahir